Mustafa Muhammad ثم بقيت insha Allah mun karanta aya ta 149 suratul baqara da ma da da hamsin da hamsin da ɗaya don mun karanta sai dai kuma ainihin an biyo mu bashin waɗansu bayanai dangane da abin da muka karanta ne falon ma kusa da falo ta bin jino da har yanzu zuwa faɗin allah ta'ala wala wala da fullahin nasa ba abin fadan da fasarin arda walakin na za a zo fadarin alal alamin na ci ainihin a biyu mu bashin sharki da shawo bayan da ta maganar zaben sarki ya kwaranye tun da yanzu sun ja da sarkin da aka nada an ce masu allah ta'ala ya ya fifita shi ya ba shi mulki kuma ga ayan mulki tabuti zai zo muku akwai musa da harun suka bari kuma da sakina to wannan tabutu din ya warware gaddama saboda ka sun sallama akan ɓarut shi ne sarki to sai ya tashi da runduna ya fita kuma aka gwada su a hanya da gwaji da aka yi ma'annabin su wahayi cewa za a gangara ruwa amma kada kone shi sai dai ma in ba zai dore bai ba sai a ɗan sha to ko kamfana ɗaya ba to sai suka sha mafi yawansu sai kaɗan daga cikinsu to sai ko ainihin waɗanda suka sha ruwan nan ya zama na su ne su ba su iya yaƙi suka ce ba mu iya ma ɗalot a yau da rundunansa jalot kai afuwa ba mu iya ma jalot da rundunansa sai su kaɗan ɗin nan suka ce kamin fi'atin kalilatan galabar fi'atin kafiratan bi idan Allah wallahu ma'a sabirin suka suka drama su har suka yi nasa wajen dangane da wannan ne sharhu da zan kawo maka wasu wayoyi ne a sharhin wannan a cikin tafsirin ayashi ina jin mun karanta wannan cewa ainihin mutum 313 ne tsakanin wanda bai sha ba da wanda ya kurbana sai ce falon ma bara zo kala ladina tarafu la ta aka fara da yau bai ba wannan ruwa ya ce wanda suka kamfaci ruwa su suka ce ba za mu iya na jalo ta da rundunansa kala ladina ya mata zo wanda kuma su kamfata ba suka ce kan mafi akan kan galawar da akan kafira kan da ita da arwala a tafsirin ayashi da isnadinsa daga abu abdullah ya ce la ya farjo ƙa'imu fi a ƙalla min fi'a kan min fi'atin ƙalilatin garbar fi'atan kafira fi'a garba fi'a jama'a masu yawa to shi ne ke cewa ƙa'im a jirala kwarar jiru ba zai fito ba mafi ƙarancin fi'a kuma wala ya kunu fi'atu a ƙalla min ashirat alaf fi'a ba su sama ɗaya da ƙasa da dubu goma har wala ne a cikin ayashi ɗin da isnadinsa ya ce dawud wanda aka ce shi ya kashe jalut in ya wuce dutse ya wuce dutse sai dutsen ya ce dauke ni ya dawo a kashe jalut da ni ce da gari ya waye suka zo mutane duk suna jin tsoron jarot sai dawo da ya ce ku nuna mini jarot da ya gan shi sai ya ɗauki dutse ya wurge shi da shi a gwafaɗinsa sai ainihin ta same shi tsakanin idan ruwansa idan ruwansa ana ce magoshi haka na agoshinsa ta zame shi agoshi ta kusa kwakwalwansa ya surme yau da sai mutane sun shiga cewa dawo da ya kashe jarut wace allah ta'ala ya ba shi mulki har ma ya zama saboda mulkin dawo ba a jin labarin mulkin talut duk talut ne sarki sai zama dawo can dawo sai zama har ba a jin sunan ɗago banu isra'ila suka taru a kan dawo allah ta'ala ya saukar masa da zabura ya sanar da shi kuma kera surge da ƙarfi na taru a tafsirin ummi daga imam burda alaihi salam ya ce ainihin allah ta'ala ya yi wahayi ga annabinsa cewa jalut wanda zai kashe shi shine wanda surken musa alaihi salam ya daidai da cikinsa kuma shi zai zama daga cikin 'ya'yan lawi ɗan yaƙo sunansa dawud dan ashi sunan babansa ashi wasu a cikin majima da tafsirin bai dawo ishi kuma yana iwa suna ne ba a birane da aka larabtar da shi sai ya zama ana cewa asi da sin asi su wani lokaci da yake ainihin bible da ke hannunsu yanzu da ake karantawa da harsuna daban-daban ba shi a asalin harshen da aka rubuta saboda ka ya bi harsuna daban-daban ya sami canje-canje wani lokaci sai ka ga ya ta koma ja ja kuma ta zama ya kuma sai ka ga ta ya koma sa haka da harshen su amma su suna cewa shi a bayarwar suna cewa shi ne ɗan jesi suna ne suna sa sunan jesi j-e-s-s-e shi ne shi sunan baban dawud ke nan ya ce sunansa ashi ya shi wannan su da suka juya harshen ne ko kuma asi ko ishi to kuma menene da sunansa shi wannan shi wannan ya kasance kuma mai makiyayi ne na dabbobi yana da 'ya'ya goma ƙanana dawud shi ne mafi ƙarancinsu to sai ɗado ta ya aika a cikin banin isra'il ya tara su domin yaƙi domin a yaƙi jarot sai ya aika ma shi wannan ashi ɗin nan ya ce ya halarto da 'ya'yansa don an an ga an wahayi ga annabi kamar da muka ce annabi yake gaya ma sarki abin da zai an yi wahayi ya zuwa ga annabi in cewa wanda surken musa alaihi salam ta yi daidai da shi itimalan zai kasance surken nan na cikin tabuti din cewa ainihin idan wanda ya sa surken daidai da shi to shi zai kashe jalut saboda ka sai ɗado ke aika ma hashi ya ce ya zo da 'ya'yansa ya zo da su sai kowanne ya sa masa sauke sai ya zama bayansa daga wanda ya masa yawa sai wanda ya masa kaɗa sai ya ce ma hashi akwai wani ɗanka da ka bari a bayan sai ce eh ƙaramin su na bashi tare da awaki tunda su mukiyaya ne sa ta so gaba ɗaya su bar awakin su ba mukiyaya na bar su tare da awaki yana kiwo sai ya ce to aika ka ce shi mai ya zo yana rike da gobansa lokacin aka ce mushi dawul babanka na kira shi kuma da ya kamo hanya zai zo sai ya ji waɗansu duwatsu guda uku suna kiransa suna ce ya dawo da kuzuna suna ce dawo ɗauke mu ɗauke mu to sai ya ɗauke su to kuma shi dawud yana da ƙarfi an ba shi jarumtaka kuma da ya zo sai tsarot ya sa masa surken musa a rai tsara sai ta yi daidai da shi sai ce to wannan shi sai kuma annabin su ya ce ya bani isra'il allah zai jaraba ku da ruwa wanda za mu ƙetare yanzu wanda ya sha shi ba shi tare da ni ya ce faman sharbi minhu falaisa min hizbillah aka yi a wannan ruwa wanda wanda ya sha ba shi a rundunar Allah wa man lam yashrubu fa huwa min hizbillah illa man iktaraba qurfatan bayni da suka je ga ruwa din aka aka ce musu kowa yana iya yana iya kamfata daya to sai da yawan su suka sha sai kaɗan ya ce waɗanda suka sha ɗin su dubu sittin ne wannan kuma jarabawa ce da allah azza wa jalla ya jaraba su imam sadiq alaihi salam ya ce kaɗan ɗin nan da ba su sha ba su 313 yayin da suka ƙetare korama ɗin suka ga rundunan jalut waɗanda suka sha ruwan sai suka ce la'a ƙasar na yau ma bijalu da wajen wuri waɗanda ba su sha ruwa ba kuma suka ce rabbana abrik alaina sabran wa sabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmil kafirin sai jalut abin da kafa sai dawud ya zo ya tsaya gaba ga jalut kuma shi jalut yana kan giwa akan akwai kambi a kansa a goshinsa akwai yakuta wata ainihin akwai wani akwai dutse na yakut ya sa a daidai goshinsa ya sa bayan ainihin kambi da ya sa kuma akwai daidai goshinsa akwai dutsen yakutu yana kalli haskensa na cika durin dunansa da duran da ke gabansa sai dawo da ya ɗauki wa'annan duwatsu da ya ɗauko wanda sun ce su ɗauke shi sai ya jefi jarum da shi ya ko same shi ya sulmo ya faɗo to sai suka shiga zuba a waje sannan suka murkushe dawo jalut da jama'arsa ita wannan ya kota ɗin da ke goshin da ke goshin jalut sai ta je ga kwakwalwarsa ya faɗo to da yadda ke a ainihin kambin da ke kansa ma yana da adon dutse yana karkare irin shi ma zai iya kashe idon yana kashe idon wanda suke gaba su amma da dawo da yadda ya samu wannan dutsen da dutsensa da ya hafa da gaba sai dutsen ya kuɗe ya shige kwakwalwarsa sai surmiyo a kan a kan giwa ɗin da yake shine fadin Allah ta'ala fa zamu bi idhnillah wa qatala dawud jaluta wa atahu Allah mulku a cikin ruwaya na ayashi ya ce yayin da dawud ya shiga sansani sai ji suna ta labarin jalutu jarumi ƙarƙarfa gashi kuma da girman jiki ya ce me yasa kuke ɗauki da al'amuran sa in na gan shi ni zan kashe shi har labari labarin ce ba su har dawo dawo yana cewa zai kashe jaro sai aka kawo shi gaban ba labarin ya jin ɓaro ɓato da kira shi ce ya kawo wannan saurayi mai kake da shi na ƙarfi wanda kake ganin za ka iya kashe jaro ya ce ya ce a kanar wani shigar ban kanar muku da wasu zaki yakan yi ta'adda ya adu yakan drama awakina ya kama akwai a cikin awakina sai in je in same shi in kama shi da kansa in buɗe bakinsa in fito da akwai to da jalo da ya ji wannan sai ce a kawo man a kawo man surke din nan surken musa ke na alaihi sai aka kawo masa sai ya sa mishi sai ya gaya mishi daidai sai ce shi ne wannan wata ruwaya ne wanda daga a cikin tafsirin ɗaya shi sai ɗaru da ce wallahi wannan muna fata shi zai kashe jalut to da gari ya waye suka komo ya zuwa jalut duk mutane na jin tsoron ɗaru ya zuwa jin tsoron jalut suka komo ya zuwa ga ɗaru da yake suna nake ɗaru shi sarki ne jalut kuma shi ne shi ma sarki ne amma sarkin makiya sarkin kafirai jalut sarkin kafirai ɗaru sarkin mumini tare da su kuma akwai annabi to da suka gari ya waye duk mutane suka tafi wajen ɗalib suna jin tsoro an ce shi jalut ɗin ya kira mubaraza ne ya ce akwai mai mubaraza cikin ku ya zo da ni da shi mu kwam in ya kashe ni shi kenan mulki nasa duk duk sojoji na sun zama yara shi in na kashe shi kuma duk cuku kuma kun zama bayina ina jarumin ku ne kowane yana zuba yana gudu ya kwana yana yi shi jarumi ya kwana yana kiran mubarak mutane ta jin su kowane yana ta ruwayoyi daban-daban an ce shi shi dawudu dinnan yana karamin yaro su yayyinsa sun tafi yaki amma sun bashi a gida to shi kuma shi ke kula da yana kiwo to sai ya gano yana da waɗansu yana da waɗansu abin nan mujizozi al misali lokacin da yake kiwon yana ji da wani dan akuyansa sai kawai sai ya ga zaki ya sunguma ya kobi zaki a guje bai ji tsoro ba ya je ya kama zakin ya ya kama gemun zakin da kan zakin ya ƙara bakin da kafin ya ciro dan akuyansa zaki ko sai dana a guje to shi dawo da yana yaro ya ga wannan to ko da ya zo ya ga mai yin sa ayyau kaza sai suke ta dariya suka ce to digin dawo ka kwanta ta sun ne da kayan cewa to shi kuma ya san ya auku ne da gaske to kuma wannan gwafansa da ya haka wata rana ya ga wani tsuntsu ya nemi ya harba ba tsuntsu ba dan itace ne ya so ya harba da gwafa da ya harba sai ya dan itacen ya faɗo kuma da dutse ya ta'adda da ya je mangaru bango sai kawai bango rushe baban sai fito me ya faru ya ji gururu me ya faru ne ya fasa tukwane da su ne ce za ya ce ya ce me ya faru ne sai ce gwaba ya dai harbi ne kawai sai kuma ya ba amma baban ya ɗauka ko na ce to shigo ɗaki tun da tun da kaga garo na faɗi kada ya ji maka ciwo nan ko shi ko ya san shi ya harbi garo to tun daga nan ya san cewa to masha Allah to aka ce shi yaro ne ba za shi yaƙi ba to sai ya sulale ya je suka ce ba mai kawo ka gara banci ka zauna ka jira ka da sai shi kenan da ya kama kama ya ce musu wannan jalutan shi zai kashe shi zai suna ganin ya da a ya karanta har ga an jalutan ya ce a kawo surukin da ya sa ya ce muna fata shi to da gari ko ya waye jalut ya ce tun jiya da daddare yana ta kiran mubarak aka kwani ba wanda zai so cikin ragage kawai bari ka gani ma ni na ishe su kuma mutane suna jalut jalut sai ce ni kaɗai ma na ishe ku duk gaba ɗaya sai wani ko su dawo sai suka zuba a wuce sai ya dawo da ya tsaya a wuce to kun sai da mutane su suke ma suna nuna kamar sun har suna karin magana da shi daban-daban har da ingilishi wai david amon gwalaya sun mai shi karin magana sun ɗauka shi shi jarot ɗin wani jirgin ado ne of course ado amma ba girman jiki ba jarumi ne a mayaƙi ne sosai dawud kuma yaro ne kare kawai da ya ɗauko dutsensa ya kai ya kwance kwance ya nana masa hawa sai aka gaya wata bace bace sai rike ja su so da- rundunan jalut suka ce eh dan yaransu ya kashe babbanmu ina ga mu kuma sai in ba kai ba nuri tun da kaga dan yaransa ne sun dauka duk wala zari tun daga kan karamin yaro ba ya ima babba nan ko shi wannan yaron na daban ne Yawwa. to ainihin sai dawo da ya kashe jalut sai Allah ya bashi mulki sai zama yanzu sunansa ake ji duriyarsa ake ji ba a jin sunan ma jalut na'am jalut ya yi mulki kafin dawud amma yanzu dawud ne ake ji su duk bani banu isra'ila duk gaba ɗaya sai suka taru akan mulkin dawud kuma allah ta'ala ya sanar da shi zabura da kuma sanar da shi kiran irin sulke da da karfi wannan za mu zo babin shi a wani wuri amma abin da ya shafi wannan babin shi ne ainihin duk lokacin da kaga an kawo kisa ba labari ake baka ba hasa don ka ji labari ibrahim ibra ne darasi ne wato ana son ka wa'astu ne ka gane menene hikiman da ke ciki menene hikiman gaya ma mummine wannan labari me yasa aka- me yasa Allah ta'ala ya saukar da wannan don su sha labari kowa na farko ya ya- ya- darussan da ke ciki suna da yawa daga ciki akwai cewa i- eh, mu- mulki ana ba mai ilmi ne da da jari da mai jarantaka ilmi, ilmi da jarantaka daga cikin qualities din shugaba ba ainihin jini da dukiya ba, kamar yadda suke so a wurinsu to suna ganin su ne 'ya'yan sarki kuma su suke suna da kuɗi sai aka ce wannan allah ya fifita shi da wa'annan wanda suke su ne sannan kuma har wala yau ya nuna wanda allah ta'ala ya ba mulki akan sallama mashi ne a bi shi ba a ja da shi wannan ba- banu isra'ila allah a wajen bin ɗalut sun sallama bayan da suka ga alama a tamala ɗin nan ba a ce sun zo sun ja da shi ba duk da sun ga duk da sun ga aya na tabuti ɗin nan ba su ce duk da haka sai da sai suka sallama suka bi ɗalut sai dai kuma jarabawa da yawansu sun faɗi jarabawa da aka zo kwamma to sannan kuma wannan yaro za mu ce mishi wannan yaro dawud alaihi salam yaro karami shi ya kashe jarut da izinin allah su kuma suka ga cewa lallai to al'amar ya an gama wannan allah ta'ala ya nuna wanda wanda ya fifita da jaruntaka sannan kuma aka ba shi ilimin akawa abu aka fa ba shi ilimin aka farko mashi da zarura kaga ya haɗa jaruntaka da ilimi to kaga wannan ibra ne ga al'ummar nan to amma wannan al'umma ta san ta san irin mubarazan ranar handaka wanda ake ba da misalin shi da wannan domin shi amr bin abdulwud kamar jalut sai ga dawudin shi ya fito. to amma wannan dawud din ya zarce wancan dawud din saboda wannan dawud din dawud din manzan allah ne ba dawo ba wa- dawo din ɗalutu ne da annabin ɗalutu ba wanda aka ce sunansa ko irmiya ko hizki ko armiya ko a- a- Ashma- ashma'il ko isma'il ko shamuil ko ma menene to ba- ba- wa- wa- wa- annabi ne annabin allah ne to amma bai kai wannan annabi ba sallallahu alaihi wa to kaga wannan nasa dawo ɗin sai ya zama ainihin shi ma ibn abdul ya yi ta kiran barazana har yana cewa haba musulmi na yi kira barazana mubaraka nake so ce ya ta kira mubarak ya ce haba musulmi na kira mubarak a murya ta ta dushi ba jarumi ne a cikin ko da lokaci ali na ɗagawa manzo ana ce shi a wani je ba kai to har ta kai ma dai yayi wata magana wanda shi ali ya gaba zai dore shi da shi ibn abdulwud kenan yayi wata magana zazzafa ya ce haba musulmi kun ce fa in an kashe ku aljanna za ku ci mu kuma an kashe mu ta za mu ci to ni ina shauƙi in je wutan ba mai shauƙi aljanna cikin ku ali ya daga manzo da tushe sai ya faɗi magana da tafi zafi ya ce haba musulmi ko ba ku yarda da annabin naku ba ne da ya ce maku in an kashe ku aljanna sai to nan ne bai zabu ya manzo da ce ali da aka ta wani bakai ce haba ya rasulullah yanzu wannan in muka kyale shi ai ina imanin mu ya ce ba mun ba ko ba mu yarda da kai ba ne sannan manzo Allah ya sa masa surkensa kun ga wancan surke da surken Musa alayhi salam wannan kuma surken manzo Allah ya ya sa mashi zobensa ya mika masa takobinsa ya addu'a ya ce ya rabu bani da kaman ai to dai je shi shi da takobi an ce ma ainihin shi ibn abdu yana sara yana kai sara har ma ya kai sara da ainihin akan kwarkwalin alisai da ya ji zafin abin a tsakiyar kansa sai ali ya ga hadarin da ke ciki sai ya ce masa to kuma kai ga kitin awo kai jarumi ne sai wani ya taimaka maka wajen yaƙa sai ya duba ya ga ya duba ya gawa ne sai ya share kafafunsa sai ya faɗi rikicin domin wannan wannan abin da nake so ba labarin wannan nake so ba ku tun da ba shine a wannan halin da wannan kwamin bani isra'ila kwamin dawud da jarut su bani isra'ila suka sallama ma dawud halas amma a wannan al'umman fa hadda ta buce na hannun ali ne amma dai da salama sai suka ce yawo dogon wannan darasi ne kamar kuma yadda muka karanta je cewa amir nuna ya cewa ainihin allah ya jarci wa'yansu al'umman bani isra'ila inda annabin sai ce masu kar su sha daga wani ruwa sai wasu kashe ya ce to haka kuma ainihin ana sa muku jarabawa ne ita jaraba shi almanin duniya kamar na karanta wannan jiya ita duniya zaƙi gare ta to kuma mai wanda ya rudu da sha'awanta shi ne zai fara don daɗin ta zai zo ya bushe domin su bani isra da suka ɗanɗani ruwan sai ya zama su ba su iya yaƙi ba sai kana saboda haka yake cewa kuma sai sai na ce su ba kunu rahimakumullahu min ula'ika alladhina ba'una biyar ku kasance a cikin waɗannan da suka bi annabin su wala ne a suwar ba kuma saba ubangiji wanda ya man yuqir rasula faqad abara rayuwa tun da annabin sai ya ce musu ayi kaza wasu suka yi to ya ce yana cewa da sabon su ku kasance ka ba ku bi umarnin annabin ku kar ku saba mu ubangijin a cikin amali na shehu ta'ifa ya ce a kawarwa mai cewa ainihin falamma waƙi falamma وقال اختلاف كنا أولى بالله عز وجل وبالكتاب وبالحق فنحن الذين آمنوا وهم الذين كفروا وشاء الله قتالهم بمشيئته وإرادته yayin da aka sami saɓani to mu ne muka kasance aula billahi muka cancanta da Allah da kuma annabinsa da littafinsa da kuma gaskiya saboda haka mu ne muka yi imani su kuma sauran suka kalirci kaga in saɓani ko da ke wannan zan kawo maku fassaran a nan gaba a kayan da walau sha Allahu maktatalu walakin la Allah ya fa'alu ma yuri karshen magana shine wannan sharhin wannan ne insha Allah zai zo nan gaba shine inda Allah ta'ala yake cewa walau la daf'il lahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard da ba dun kiyaye wa tun kudewan Allah tun kudewan Allah da wasu mutane da wasu ba wato Allah yakan tun kuɗe wasu da wasu to da ba don haka nan ba da wa yake da wa ake tun kudewa kafirai fajirai fasikai da wa ake tunkuɗe su da muminai makarusai to da ba don allah ya kan tunkuɗa wasu mutane da wasu ba to da fasadatul am akwai daf'u akwai difa'u duk dai ɗaya ne a lugar walau da daf'ul lahin nasa ko walau da difa'ul lahin nasa da ba don tunkuɗewan allah daf'u da difa'u duk ɗaya a lugar tunkuɗewa labarun tunkuɗewan mutane ba a zuwan bai faru wasu da wasu ba wato wasu mutane a amfani da su wajen tunkuɗe wasu ya ce ai bi nasirin mu'mini na alal kufa wato da ba na mu'mini nasara akan kafir wakila ai bi tab'il halaki bilbarri anil fajir kuma aka ce yana nufin tunkuɗe halaka a tunkuɗe managarci gabarin faci a cikin majima an roito wannan na biyu daga amirul mu'minin wato ai bi daf'il halaki bil birri anil fajir to da ba don haka nan ba la fazzadatul aw da ƙasa ta lalace domin mene la'ammar kufur wal halak da kafirci da halaka da shi cika ƙasa da a ce ba don allah ta'ala ka amfani da wasu ya tunkuɗa wasu ba to da ainihin ƙasa ta lalace walakin na lafa zu fadarin alal alamin allah mai fadara amma allah mai fadara ne ga talakai da yakan kyale ba ya zama an kyale mufsiduna fil ard su baza fasadi a rasa mumine na gargaru da allah zai taimake su su taka mafajirai burki da ba don haka ba in fajirci sai cika duniya gaba daya ya zama kawai ainihin fasadi ne da ake kai a cikin kafi da ma a yashi daga imam sadiq yana cewa inna allaha la yadfa bi man yusalli min shi'atina amma la yusalli min shi'atina yace Allah yana tunkuɗe da wanda ke sallah cikin magoya bayan mu tun kuɗa wanda ba su Allah magoyan ba wala wujta ma'u ala tarki salati la la da hole ko da a ce duk sun taru a barin sallah da an halaka su wa inna Allah ya zai ko bi man yuzaki min shi'atina amma la yuzaki kuma Allah ya kan tun kuɗe masifa ma'ana da wanda ke zakka da wanda baya zakka wala wujta ma'u ala tarki zakka da la hole da halaku ko da a ce da za su taru akan barin zakka da duk sun halaka wa inna Allah la yadfa bi man yakujja an shi'at min shi'atina amma la yakuj kuma Allah ta'ala yana tunkuɗe da masu hajji a cikin magoya ba mu da wanda baya hajji da tunkuɗe mai wala wajtama wa ala tarki hajji da halku bil jumla abin da aya take nufi Allah yana tunkuɗe fasadi albarkacin zuwa ne yawa mutanen kirki wannan wannan shine wannan fasara da makaranta har wala yau Allah ta'ala kamar wani wata fasara a baya da yace da ba su nasa bin nasr bin nasr almu'minina ala alkufa kun ga tun kudo din iri biyu duk kuma ɗaya bai kora ɗaya ba imma dai su mufsiduna fil ard za su su baza fasadi ya kafa daram har ma su nemi duk wani bayan Allah na gagaru su kawa ya zama ba su kawai da a huta to sai allah ta'ala ya taimaki wayannan 'yan kaɗan ɗin wanda suka tsaya kyan sai a taka ma wa'ancan ba su kai burki sai abin ya zama bai yiwuwa haza wahid to wani kuma shine in ma ana zaune kawai to albarkacin bayan allah na gargaro allah yana kiyaye musiba ga fajirai da ba don su ba domin in musiba in halaka ya zo za a barwa ne duk gaba da halaka albarkacin masu sallah masu zakka masu hajji masu walaya masu ibada masu sai Allah ya tunkar masa'ib da yawa ga barin wanda ba su kaga has hatta masu fasikai suna amfana ko ba komai da yasa zauna a duniya su jumuyi haramun ɗinsu kafin ajalin su yazo albarkacin mutanen kirki alaka ba ta zo ba da nasu ba kuma lan munafa wannan ruwayoyi ɗaya ko da ɗaya ɗaya bai kone ɗaya wannan akwai a korowaya daga abdullahi ɗan umaru da ya kawo shigen irin wannan ya ce ya ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam afuwan ina son karanto mun ruwa ne ya kankace eh ga shi nan a cikin zamhashari a cikin littafin sarabi'ul abrar daga ibn umar ya ce sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yaqulu inna allaha la yadfa'u bil muslimi salihi na hawa mi'ati alf baitin min jiranihi al bala Allah yana tunkuɗe wa gabawa musulmi na gari yana tunkuɗe gida dubu gida kamar dubu ɗari na makwabtansa daga bala'i wato makwabtan mutumin kirki har gida dubu ɗari sai allah ya tunkuɗe musu bala'i albarkacinsa sun makara sai allah na manzo allah karanta wannan a walau ra dafa allah ya nasu kun gani wannan a wannan ma'anan kenan wato kasamtuwan mujarradin kasamtuwan akwai muminai yana tunkuɗe masiba ga fajirai to sannan kuma kun san so su fajirai ba a son su ga mumine ba ba son su ga mutumin kin aka ce shi ya ake da shi ce yana cin harama ce ba ce a kawar da shi zai mana tsiya in dai ba cin haram zai mana tsiya ba zai ji tsoron ba kuma wani abu sai ya tura to kaga sai a ce to yanzu a kawar da shi to kaga sai to kuma sai Allah ta'ala ya zo da taimakonsa yawa shi yasa ka ga kamin fi'atin kalilatin galar fi'atin kalilatin galar ban da haka ba da a ce ainihin ma'aune ne na zahiri su suke aiki ai da tuntuni sun karfi ba na karfin yaƙi ba na yawan mayaka da karfin makamai da training na yaƙi idan kuna soja na da yawa kuma suna da kayan fada isassu sannan kuma suna da tarbiya to ya ka gani malama ya rage mukaddara runduna ta mutum dubu ta zo ta tawo shirin yaƙi ta haɗu da rundunan ɗari uku wanda ba su fito da shirin yaƙi to idan ka sa ma'aunan zahiri wane ne zai murƙushe wani wannan gasu su suna da yawa gasu sun zo da kayan fada gasu kuma suna da tarbiya kuma sun zo da fushi da jin haushi to amma kuma wa'annan sun zo kaɗan da raunana kuma su ba ma sun zo da nuni fada ba to amma da aka kwama yawmar furqani yawmar taqal jam'an a gani shi Allah to haka kuma shi ma irin shi shi shi kwama wanda aka yi da aka murƙushe jalut wanda gwafan dawo dutsen da ya ɗauko ya nana a goshin jalot ya kotu ɗinsa mai haske ya kuɗe kwakwalwa shi kenan saka ya sa ƙaton kan sarki na zinari ya sa wani jauhari yana kalli a goshi kawai aka nana masa gwama gwama ramaita izar maita walakin Allah ramaita kaga sai Allah ta'ala ya tunkuɗa wannan al'amari banda aka bada sai su murkushe mu'mini don sun taɓa ma yaki aka ci sun kwace tabutu sun taɓa cin su a fagen fama suka kwace tabutu ya kwana goma sha hudu a hannunsu amma saboda musibobin da suka gaina ta samu su da kansu ka dawo da shi suka shiga kayan kuna muna ta fama da bala'i to daga nan kun bai sa bai amma bai Allah ya ba su ikon buɗe tabutu ɗin da zarzuwa a kan kayan da ke ciki ba don haka kayan tabutu yana nan abubuwan da ke ciki wajen abin da ke ciki yana nan kuma har yanzu yana amma da zaka tambayi yahudu ina yake za su ce maka ba su sani su ce an tsinci a wuri kaza wani ya ce ai kilemi yana da shi a wuri kaza wani amma dai duk dai tabbatacce magana ba su inda yake inda za su tambaye ba za mu ce musu mun mun san inda yake yana wajen ƙayin kuma zai nuna muku shi lokacin da allah ya ƙaddara bayanansa tilka ayatullahi na tuluha alaika bil haq wayannan ayoyin allah ne muke karanta maka da gaskiya wato wayannan ishara ya zuwa ga kisa da tilka ɗin ishara ya zuwa ga wannan kisa da muka baya na dubu dubatun dubban jama'an jalut da rundunansa suka zo suka kwama kalilan suka murkushe su yaro ya kashe gwarzonsu to wayannan ayoyin na tuluwa alaika bil haq muna ga muku su da gaskiya wato ainihin wannan labarin da gaske ne ba shakka ba kirkirar labari bane ya auku shine ma'anan bil haq wannan labarin an faɗa ne domin kun san ko tatsuniya ana koyon darasi a ciki ko ko ƙirƙirar labari ana koyon darasi to amma wannan la ƙirƙirar labari ne don a koyi darasi ko ko ya uku ne ya uku ne ya uku ne wa innaka laminal mursalin kai kam kana cikin manzanni yayin da kake ba su labarin abin da ba su sani ba na gaibu kaga ya tabbata ke wannan kaga wa innaka laminar mursalin dai an ce kai kana cikin manzanni wannan hidabi ne ko da ke ga manzo Allah amma ana nufin mai hankali ya gane shi manzo Allah yana shakkan shi ba manzo ba yawa amma sauran wanda wanda suke ganin to ya aka yi da su ce wannan labarin ko ko yahudu ba su san takamaiman abin da ya faru ko yanzu abin da na karanta a nan da yawan gaske wanda suke da shi a cikin littafin su babu shi su ma za su ji ne cewa uku a shi ma har wasu duwatsu sun magana da dawo sun ce ɗauke mu mun Allah ya halicce mu akwai ne a ɗauke mu dama Allah ya halicce mu ne domin kashe jaruta shi ya ji wannan duwatsun na magana da wasu abubuwa da dama to ya aka yi manzan ne ya zo da labari labari ne aka gaya masa shi ma ko yahuda suka ba shi labari manzo ne shi Allah ya aiko shi kamar yadda ya aiko manzannin da suka gabata ko kuma kamar yadda Allah ta'ala ya aiko annabawa da suka zo suka kira wasu suka bi su wasu ba su bi su ba haka shi tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd ina yana duban lokaci saboda na so a ce ainihin mun kammala har zuwa ƙarshen wannan darasin amma na ga kila lokaci ba zai bar mu kira za mu tashi a turkar rasuludin don wannan ainihin tu- batun turkar rasul da karkarewan magana akwai shi ma darasi ko da ke wannan darasin dai karatun namu ne amma dai lokaci da yake lokaci ya kure ma akwai inda ah, manzannin sallallahu alaihi wa alihi ke cewa ainihin wasu manzanni an aiko su da takobi shi yana cikin jimlarsu yana cikin jimlan wanda aka aiko da takobi wato su suna su baya ga kira har wala yau suna ya- suna yaki Allah ta'ala ya kawar da makiya da su ya tabbatar da addini da su insha Allah. Ina littafin kuma. yau 26 ga wata a gabanmu akwai daren 27 wanda ainihin ama sun fi sa ran lailatul qadr a ranar kuma sukan tsaya da ibadodi sosai to kar ya zama sun fi karanta kar su fi ka ce ai kai kayi da layalin kadar to ranar daren 27 shi kuma kar a tsere maka Yawwa. kar rannan a ganka kana bacci an ji imam zainal abidin a dare cikin irin wannan tun farkon daren har sa yana wani addu'a yana cewa Allahumma rzuqni tajafiya an darul gurur wal inabata ila darul khulud wal istidad lil mauti qabla hulul al faut aka ce tun farkon daren har karshe abin da yake ta cewa ke zama mai tabi'a da mutum ya rike Allahumma rzuqni tajafiya an darul gurur a faɗa insha Allah Allahumma rzuqni tajafiya an darul ghurur Allahumma rzuqni tajafiya an darul ghurur wal inabata ila darul khulud والاستعداد للموت قبل حلول الفوت ma'ana ma'ana Allah ka azurta ni nisantan gidan rudu da tanadi da karkata ya zuwa gidan dawon da kuma ka ta- ka taimake ni kan tanadi ga mutuwa kafin kukucewa ya sauko wato mu- mutuwan ta zo shi kenan ba batun kuma tanadi da domin ta kenan to wannan wannan- wannan addu'a ainihin ana so da ran daren 27 tare da addu'o'i daban-daban da ake daren 27 to kuma har wala yau gobe ne go- juma'an karshe na oh, afwan jibi ne jibi ne afwan- go- go- albarkun kudus insha Allah sai Allah ya kai mu na son madun kudus kenan kudus sai gobe sai sai jibi amma kun mai mai wa dukkan labarin abin da aka ce ya faru yau a Kaduna an ce an an ba ma an tada ba ma ba mai a wurare daban-daban daya a wajen rufe tafsiri na sheik ɗayar bauchi har mutane da daman gaske sun rasu daya kuma akan convoy din general buhari da gwamna kwankwaso wanda ainihin su ma mutanen da suke gaba din bankin da ya tashi hanyar su ma sun rasu da yawa to wayannan tashe-tashen ba ma ba mai dai ba wani wan- ba wani kidahumin da zai ce mata akwai wata kungiya ta asiri ne da take ko shakka babu wayannan da suke kashe al'umman palestino a gaza su ne suke wannan duk irin ta'asansu salon ta'asansu ne da magoya bayansu wanda suka fito fili suke magana akan cewa wai yanzu ma wai wai hamas ne ta rutsa da isra'ila isra'ila ce abin tausayi yanzu yanzu ba mu san adadin mutanen da suka kashe amma adadin yana kwararar mu mafi yawansu mata da yara amma lugudan wayata suke a kan gidajen mutane to daga cikin abubuwan da muka ji labari da 'yan kwanakin nan cewa har da cewa za su tada bama-bamai domin kada a yi kudus ko wata rana wata shekara sun taba cewa kanan ko ba rawancin ne suka fani magana kan shi oke in ma kuka yi kun yi aikin banza saboda mene a saurara saboda mene ba zai hana a yi kudus ba sun da muna yin kudus din a wurare akalla birni 22 ba kuma za ku tada bam a birni 22 ba kuma ko a birni ɗaya aka yi bukata ta biya saboda haka in ma abin ku ce wasu a tsammanin su in sun sa kafiyu wai za mu fito ce to ta ina ranku ai mafi yawan mutane suna shigowa gari ne daga waje daga ƙauyuka kuma motoci suke shigowa inda kuka ce ba zirga-zirga kuka hana kowa shikenan kun hana amma ba za ku hana a garin a ko ina da ko ina ba ko sai ba ina jin ko sun ji wannan ne shi suka cewa kuma sun yi aikin banza tunda dai za a yi kudus din a inda za a yi sauran kuma su sarwala sai suka zo da irin wannan wauta din tsaban wauta wanda a tarihin bil adam ba taɓa jin irin shi na cewa wai an sa kafiyu na awa 24 da zaran sun sa bam sun tayar sai su ce kada kowa fita dare da rana su suke sa bam din kuma sai su ce kuma kada kowa fita tambaya mutanen gari suka sa kuma daidai wannan lokacin da mutane za su suke cika kasuwanni don yin cefanen sallah a daidai wannan lokacin ce kada kowa ya fita yanzu sun ce ba fita ba shiga ba fita awa 24 a kaduna tabbatin su suka sabon ɗin ba wani ba domin inda wani ne sabon ai sai a neme shi ko menene naka na cewa kuma kada kowa ya fito su mutanen gari suka sabon magana ba ko kan gado yanzu ba an hana zirga-zirga a garin kaduna kada kowa je ko ina awa 24 kuma dama idan mutum ya kare dokan ba ana ce mishi koma ne ba harbi ne da bindiga kuma lokacin da suka zo suka sa wannan a lokacin suke sa ba magumansu da zarar sun ce maka ba fita